إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشعر كتاب الشعر littafin gyaran gashi kenan ko mana daga gashin kai da gemu da gashin baki ya ake yin su a shar'ance قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a susiye gashin baki a barge mu yayyawa قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن همير بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر معاوية بن أبي سفيان كنقو لذي حج سيحو منبري وتناول قصة من شعر سيحوكو دنكل gashi wanda ake karawa a kai don mace tariya cewa tana da gashi mai yawa min sha'arin kanat fiye da harasiyyar wannan gashin yana hannun wani mai gajin shi mai harisun shi ne ya kulu sai ce ya ahalal madinati ya ku mutanen madina aina ulama uku ina malamanku ya ku mutanen madina ina malamanku samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanha an misli hadhihi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hana irin waɗannan abin mace ba ta da gashi ta ɗauko gashi na ta dora a kanta ba a san cewa ba gashi ta bane ana tsammanin tana da suma ne mai yawa wa yaqulu yana fadar cewa inna ma halakat banu isra'ila hina takhadha hadhihi nisa'uhum ai bani isra'ila sun halaka ne yayin da lokacin da matansu suka fara yin waɗannan abubuwa ƙare-ƙare shi ya halakar da su ashe gashi na kara ma mace daraja kenan ku tunda wacce ba ta da shi ba za ta so a gani ba sai dai ta kara alawa haddasani an malikin an ziyar bin sa'adi an ibn shihabin annahu sami'ahu yaqulu sadala rasulullahi sattu dangane da gashi kenan gashin baki a rage asusiye aka ce asusiye ba askewa za a yi har a ga fatan wajen ba su rage gashin baki za a yi amma gemu aka ce a bar gemu a yawa to da aka zo kuma wajen mata sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana asalin mas'alan wata mata ce za ta aurar da yarta ita kuma gashin ta duk gashin ya zube ita ce ya manzo Allah zan iya ɗaukar wani gashi in kara mata to sai ne shi ne aka ce ai an yaudara kenan mijinta zai ganye zamanin mai gashi ne sai ta zo kuma ya ga babu shi to shi ke tabbatar da gashi yana kara ma mace daraja da menene da menene to wacce ba ta da gashin fa aka ce sai ta yi hakuri to mun dangane da wannan kari da ake yi da mai ai mun shashi mun yi maganganun su an gama ko eh baya bukatar a bata lokaci akai kenan ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadala nasiyatahu صدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسيته ما شاء ثم فرق بعد ذلك yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki gashinsa akan gaban goshinsa yadda ya ga dama sa'an nan daga baya zo ya rarraba bangare ɗaya nan bangare ɗaya nan to kowanne aka yi yayi kenan ko qala malikun laysa ala ar-rajuli ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس إمام مالك يتي باب لي في متن يكلي غاشن ما تنسى ko share ummin ra'ati ko uwar matarsa ba'sun imam malik yace babu laifi eh ba ji ba ina ba na wancan lokacin eh wai ne eh to yanzu fa eh ai me قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق yace ya ki a kawo dabba karo a dan a cire masa abin nan ɗinsa don ya zama ya ba da nama yace a bar shi lafiyarsa kalau kar a yi mai kar a fide shi kar a cire mishi abin nan ɗin shi a bar shi shine cikakken halitta ke قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى إذا, إذا اتقى يتي ني دمي أوكا نوي مرايا كوشي nasa ne ko na wani ne ni da shi a aljanna haka za mu zamo a cikin aljanna yadda ka gaba bambanci tsira tsakanin wannan yatsa da manuniya wa ashara bi isbu'aihi alwusta wallati talil ilbahama wannan ana kwadaitawa ne cewa a kula da marayu a taimaka musu a biya musu a saka su makaranta kar a bar su suna alalace suna yawo bakin titi a sa su makaranta a biya ka dauki nauyin ko mutum ɗaya ne abin da yake faruwa sai shi dai ce to ina kai ya zaka yi da marayu unguwan ku dauki maraya daya ka sa shi makaranta kana biya har ya gama kana ba shi abinci kana ba shi menene da menene zaka iya kasancewa suna da yawa in sun kai dubu ka cire daya ba a rage ba wannan shi ma ya cire daya wannan shi ma ya cire daya sai a zo a rasa su kowanne sai tashi yayi karatu ya samu rayuwa mai kyau amma in aka ce za a kyale su uban shi ya mutu to وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أنا زونني أنا متنشيني ده متن يا متن sai kaga an ɗauki nau'in ƴansa har matarsa da bayan da za a yi a unguwa mutum ya mutu matarsa ta gama idda ta gama ta kaba sa'annan kuma ta saura shekara wani dattijo a unguwar zai aure ta ba yadda za a yi kashe ne? haka ne? zaman mutunci ake yi yara kuma sai ga an da ɗauki nauyinsu to yanzu sai aka zo kowa bai damu da wannan ba wannan kudin da ka ce ba za ka kashe ka gyara ka taimaka ma addinin Allah ba za ka kashe shi a cikin tayar motarka tun mota na naira kaza yanzu mota ta kai kaza kuma dole ka saya riga tana kaza yanzu ta kai kaza kuma dole ka saya ba za a taba ja da Allah a ci nasara ba fa har abada ka mika wuya shine Allah zai shi dama rayuwa mai kyau babu islahi sha'ari باب ديزنا جارا قاش قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصارية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة الأنصارية فتيت من الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة أفأرجلها ina da gashi da ya kai har kunne na har zuwa kafarata na taji gashin ko da kyale shi haka cikin ayayi da ti wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am ka taje wa akrim haka ka girmama gashin naka su man a taje a shafa a wanke da sabuli da shabu a wanke a shafa mai a taje haka ake so fa kana abu qatada rubbama da hanaha fil yawmi marratayn tunda abu qatada ya ji manzon Allah ya faɗa masa haka yace wani lokaci a yini ɗaya so biyu zai da safe ya gyara ya taje da yamma kuma ya gyara ya taje don an ce girmama gashin لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا مسلاتي زوني fadakhala rajulun sa'irar ra's wal lihya sai wani mutum ya shigo gashi nan gashin shi busu busu haka biringizai ba ba tsari ba tajiwa ba shafa mai haka gemunsa fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadi an khuruj sai manzo Allah ce ka fita ka fita ka koma ka koma ka annahu yani islah sha'ri ra'sihi wa lihiyatihi kaman yana nufin ya je gyara gashin kansa da gashin gemunsa fa fa'ala ar-rajulu thumma raja'a sai ya fita sai ya fahimci abin da aka gano ake so a yi masa gyara a kai sai je taji gashin kansa ya shafa mai ya gyara aka gemunsa ya fito sai ya dawo thumma raja'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da ya dawo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alaysa hadha khairan min an tati an yati adukum sa'irar ra'si ka annahu shaytan wannan bai fi ba bai fi ɗayan ku ya zo masallaci kan shi kaman shaytani ba ba gyara gemu ba gyara gashi ba gyara ba an fahimta addinin musulunci addinin tsafta ce ta ko'ina tun daga zuci har gabobinka babu ma ja a fi sabrin sha'ar babin da ya zo na bayanin rina gashi ko gashin kai ko gashin gemu za a rina ko ba za a rina ba in za a rina da me? in za a rina da ja za a rina ko da baki قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم قال وكان أبيض اللهية والرأس wannan yana gashin shi gashin kanshi fari ne yayi furfura haka gemun shi duk sun yi furfura qala sai ce fagada alaihim zata yawmin wa qad hammarahuma wata rana sai ji alhal yari na da ja qala fa qala lahu alqawm sai mutane suka ce masa hadha ahsan wannan yafi kyau da ka zo da furfura ba bakari na gashin ka ba fa qala inna ummi aisha ya ce abin da ya sa kuka ga na rina gemu na da gashin kaina ummi aisha ita ga darajar da ya bata ko zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama arsalat ilayya albariha jariyataha nukhaila ita ta ai ta turo min jariyata jariyata mai suna nukhaila fa aqsamat alayya la asbughanna ta yi min magiya cewa don Allah na rina gashin nan wa akhbaratni sai ta bani labari ta ce anna ababakar ni siddiq kana yasbugu ta ce abubakar siddiq ma yana rinawa me zai hana kai ka rina an fahimta to wannan rini da ja kenan ko qala yahya samitu malikan yaqulu fi sabqi ash-sha'r bis-sawadi yahya yace naji imamu malik yana fada dangane da rina gashi da baki bakin fenti kenan ko lam yace lam asma fi zalika shay'an ma'luman ba ni da cikakken bayani game da wannan hukunci wa ghairu zalika min as-sabri ahabbu ilayya amma in aka yi ba da baki ba kaman da jaja haka nafi son haka qala wa tarku as-sabri kullihi wasi'un insha Allah laysa 'ala an-nasi fi zalika dhiqun ya ce ko karina ko karkarina ce babu damuwa ka yi da jako da baki ya ce aka ce duk babu damuwa an fahimta قال يحيى وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ إمام مالك aka san shi da istinbat yace tunda nana Aisha ta kafa hujja da sayyidina Abubakar to manzon Allah bai yi ba kenan da manzon Allah yayi da shi za ta faɗa an fahimta to in mun ba mu manta ba mun karanta manzo Allah ya ba duniya aka ce ba gashi nawa ba gashi goma sha bakwai ko sha takwas ba shi da furfura ya kai goma sha takwas ma'ana manzo Allah bai furfure da yawa bai tafi ko ولو سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن ابن الأسود babu ma yi umaru bihi minar ta'awuz babin da ya zo na bayanin yin tawai da isti'aza neman tsari neman kariya daga Allah maɗaukakin sarki daga sharrin shaidanu na mutane ko na ɗan adam قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروأ في منامي خالد بن الوليد يقول يا منزل الله أنا رازنا الدني أتكم بتشينا أنا أتكم بتشينا قا أبن ذا رازنا أبن ذي رازنا الدني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول مسا قل كشي أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني yace kafin ka kwanta ka faɗi wannan kalmar babu wani abin da zai zo ya razana ka kenan duk wani shedan an kore maka shi Allah zai ma kariya da kabarin shi an fahimta qala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu qala usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kaga ce usriya ba haka yake ba usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abinda ke ciki shine subhanallazi asra bi abdihi ba inda manzo Allah ce saraitu shi ne ce usriya bi an tafi da ni to ashe mas'alar ba karfin manzon Allah bane karfin Allah aka yi shi yasa wannan abu ne da yake ya shallake hankali don tafiyar da suke wata ɗaya ce cikin dare ɗaya ya je ya dawo sannan daga kasa har ya je sama ta bakwai ya je gana da ubangiji ya dawo sai shi hankali ba zai ɗauki wannan ba sai a ce eh hankali ba zai ɗauki wannan ba in kun danganta wannan abin da karfin manzon Allah sallallahu alaihi huwa bashariya kenan wannan ba zai ɗauka ba amma ka'ida a cikin hankali duk sa'an da abar hawa ta yi ƙarfi za a rage tazarar tafiya an fahimta ƙarfin abin hawa yana rage tazarar tafiya yanzu za ka tashi ka yi tafiya nan zuwa tal'udu minti nawa za ka yi in ka hau keke minti nawa za ka yi in ka hau mota minti za ka yi in ka hau jirgin sama minti nawa za ka yi duk sa'an da abar hawa ta samu ƙarfi sai rage tazarar tafiya an fahimta to za ka danganta ƙarfin isra'i ne da ƙarfin allah maraukin sarki ba ƙarfin bashariya ba ke sa aka ce usriya biyu سبحان الذي أسرى بعبده yanzu ka zo ka ce na ɗauki ɗan jinjiri na da aka haife shi wata biyar ko mun hau kan dutsen dala ko kuma mun hau kan dutsen kilimanjaro sai a ce a ya za a yaro karami ya hau kan dutsen ce a ai ba hawaye ba ni na hau da shi yanzu karfin yaro ake duba ko karfin babba karfin babba an fahimta yaro karami ka ce ya ɗauki wannan abin daga nan ya kawo nan ai zai aiki ta har yanzu ko babban ka ce wannan abin kake so a nan sai ya sai dokar saboda ne duk sa'an da abar hawa ta yi ƙarfi sa'an sai kaga an samu tazarar tafiya ta rau an fahimta yasa duk mas'alar isra'i da iraji ka danganta shi ga ƙaurin allah maɗaukin sarki aikon allah ne allah ne ga dama ya aikatar da wannan ba wanda isa ya hana wannan ya ce لما أسري به كو أسري أنه قال يتي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama fara'a ifritan min aljinni sai ga wani ifriti cikin aljanu ya tulubuhu bi shu'latin minan nar ya dauko bantar ma bakin wuta yana bin shi da shi kullama tafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu duk sa manzo Allah ya waiga sai ya ganshi fa qala lahu jibrilu sai jibrilu yace afala uallimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at shamlatu shu'latuhu na nuna ma wata abinda wani abinda zaka fada wata kalma ka fade ta kana fada wutar ta zata baki wutar sa zai mutu wa kharra fihi ya fadi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى يتي الناس وقال جبريل سي جبريل يتي فقل كتي أعوذ, ب... أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن يتي كفدي wannan kalma shikenan ka gama da shi ifritun min aljin ma'ana aljanu su ma matakai ne wannan ya fi karfin wannan wannan ya fi karfin wannan wannan ya fi karfin wannan ba matakin su ɗaya bane to ainihin aljanu aljani menene asalin su sai a ce asalin su kaza ne karnuka ne kadangaru ne kai menene da menene duk ba asalin su bane aljanu ba kaman dan adam bane fa mala'iku kuwa ruhaniya nuraniya aljanu kuwa ruhiya nariya kuwa ruhiya nariya aljanu nuriya to shi yasa yadda suke kenan sai Allah ya ba su iko caccanzawa zai iya canza ya zama mutum namiji ko mace zai canza ya zama bishiya zai canza ya zama wani abin da yake so duka duk dabbobi zai canza ya zama haka to duk sa'an da ya fita cikin asalin shi ya canza ya zama wani abu to dokan wannan abin ke aiki da shi in yana cikin asalinsa ba za ka kashe shi ba amma in ya canza ya zama dan adam in kai addu'a za ka kashe shi in ka harbe shi da bindiga za ka kashe shi in ka dake shi za ka kashe shi an fahimta shi yasa da sun canza din maza maza suke su koma ba za su saura a ciki ba yasa abinda ake cewa ake cewa wai kafafun ba su da kafa kwafato ne da su ne da mi a'a in sun ga dama ne suke juyawa amma ainihin halittar su ba jiki bane balle ya dauki kafa ya dauki kaza ya dauki kaza in sun ga dama ne suke canzawa jiki ya canza namiji ta shi dauki kamannin mace duk abin da mace ke da shi duk abin da namiji ke da shi to su kansu wani yafi wani karfi dalili wanda Allah ya hore mushi ya hore masa su da yace ayyukum ya'tini bi arshiha qabla a qabla an ya'tini musulmi wannan tambayar yadda tambayar tana nuna cewa su ma matakai ne wani yafi wani karfi wani yafi wani karfi ayyukum ya'tini bi arsha waye zai iya taho min da kaza kaza kaza kaza sai me yace sai wannan yace zan iya taho maka da shi kafin kaza wannan yace ni zan iya taho maka da shi kafin ma'ana wani ya wani karfi ke an fahimta to haka su ma suke wanda yafi karfi shi ma ya abin nan wanda yafi karfi shi ma ya abin nan wanda wanda aka fi karfi amma asalin su halitta ne ruhiya nariya ba jisim ba ne sai sun ga dama suke daukan kamannin jisim haka mala'iku ruhiyya nuraniya aka ce nuraniya ai sanyi kenan ku aka ce nariya kuma fa zafi kenan an fahimta bambanci kenan tsakanin mutum da aljani da mala'iku an fahimta قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رجلا من اسلم قال يجي وانا متن cikin kabilan bani aslama yace ma nimtu hadhihi al-laila ban iya nayi bacci ba daren nan fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyi shay'in sai manzo Allah ce me ya hana ka bacci fa qala ladagatni aqrabun ce kunama ce ta harbe ni fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma innaka law qulta hina amsayta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa lam tadurruka yace ai da lokacin da ka yammanta ka karanta wannan addu'a kunama ba za ta yi harba harbin ka قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا yake ba don kalmomi da nake fada ba ai da yahuda su mai da ni jaki faqila lahu wa ma hunna sai aka ce wani kalmomi kake yi Allah ya kare ka daga sharrin yahudawa qala a'udhu bi wajhi llahi al-azim alladhi laysa shay'un a'zama minhu wa bi kalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ wa zara'a yace waɗannan kalmomi su nake fada Allah ya hana yahudawa kaskantar da ni da wulakantar da ni da mai da ni duk abin da za su ko da sihiri ko da wulakanci da kaskanci da duk iskancin yahudawa dai kowa ya sani Allah ya kiyaye babu ma jaa fil mutahabbina fillahi mutahabbaini au mutahabbina mutahabbina ko babin da yazo yana bayanin waɗanda ke kaunar juna suke son juna saboda Allah kadai ba saboda wani abu ba ko قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يوم القيامة يتي رانا تاشن القيامة الله مدعوك كنسر كيزي فلا يتي أين المتحابون لجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي sai Allah ya fada a farfajen alkiyama ina waɗanda suka yi soyayya suka kaunaci juna saboda Allah kaɗai saboda neman yardan Allah akan haka suka haɗu ina suke su zo yau zan sa su cikin inuwa ta ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah marauki daga fanalan ka so mutum don Allah fadalinsa na da girma ko? yanzu ana soyayya saboda Allah eh ana yi eh me alamarsa eh ana so so قال وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce sab'atun ai sab'atun mutum bakwai yuzilluhumullahu fi zillihi Allah zai saka shi zai saka su ranar tashi alkiyama a cikin inuwarsa inuwar Allah mallakar Allah yawma la zilla illa zilluhu hadha idafatu tashrifin to mutum bakwai din na zuwa ne ne imamun adilu shugaba mai adili to yaya shugaba mai adili yake sai ka koma ka karanta tarihin umar bin al-khattab ya yake adalci wajen jagorancin al'umma liman shugaba adili sayyidina umar suna cin abinci da wani talaka ya ga hannunsa na yana ya ce yaya ne kai baka in ce ai rabora da ci mai maiko ai ya ce to daga yau sai na umar ya daina ci mai maiko sai an samu damana mai kyau an samu kaka in talaka kowa ya samu abin da zai ci sa'an nan a dawo ana cin mai sai na umar sai ya ce tashi da daddare yana yawo wane ne aka kyale shi ba shi da abinci wane ne ba a shaurare shi ba wane ne wane ne wane ne ya je samu wata mata tana zaune da 'ya'yanta sai ta ɗora ruwa a kan wuta tana yaudarar su don ko sa yi bacci kamar za a dafa abinci kenan yana tafiya ya ce baiwar Allah mai faru ya ce gashi nan babu da abin da za mu ci khalifa ya kyale mu ya wofintar da mu ba ta san khalifa ba ne sai kama hanya ya sheka da gudu ya je baitul mal ya ɗauko abinci ya ɗauko mai ya ɗauko gari ya ɗauko abin da za a ci ya ɗora kan gadon kafaɗar kan gadon bayansa wani ya ce a bara a kabe ka mana ya ce kai za ka ɗauka min laifi na ranar lahira ya ɗora a kan gadon bayansa ya je har ya kai mata ya ce tuga abinci ya duka da gemun shi yana fura mata wuta har sai da wuta ta shi aka dafa abinci yara suka ci suka koshi sannan ce gobe kin je wajen khalifa ki faɗi alkhairi imamun adilun limami adili yaya ake limami adili kowa ya san adalci ko shi ne ziddin zulmi ke babu dokar da ta baka izini don kana shugaban kasa ko kana gwamna ka ɗebi dukiyar kasa ka bar talakawa da wallahi za a yi hisabi ranar lahira imanin ne yake da rauni ake ganin kamar wallahi za a yi hisabi ranar lahira gwargwadon abin da shari'a ta baka shi za ka ɗauka kuma shari'ar shari'ar allah ba wai shari'ar da kuka shi sai na umar yana khalifa yana da yariya da ke zuwa tana so mishi abinci bai mana baiwa da shi ana so abinci ta ga rigan da yake sakawa ba sai in ta je cefa ne sai ta rage kwandala ko fucika kwandala ko fucika har ya kai lokacin da za a sai riga sai ta sau riga ta zo ta ce gashi khalifa ka sa mana in baki suka zo zaka shi sai ce ina kika samu wannan anna laka haza ba haka bane ba anna laki haza sai ta ce ai ce fanan da nake zuwa ina yi ne nake rage fuska da kwandala da menene har na tara abin da ya kai na so maka wannan ta ce ashe abin mana albashin halifa kaza zai isa ake daukan kaza to daga yau a rage gwargwadon abubuwan da take ragewa har ta sauri gadin nan a cire su a je a fada ma me a je a fada ma tirejira a rage albashin halifa in ma'aji zai iya cin kaza ana ɗauka mishi kaza ba wani abin da kai ba wani abin da ta kara karya ba amma sun abin da suke kallo shine tun rayuwar da aka yi ana jin daɗi ko ana mulki shekaru adadin shekarun da Allah ya ɗauke maka yana kairan suna kairan nan zaka bar duniyan ko kana so ko baka so kuma kana barin duniyar za a yi ma hisabin abubuwan da kake to me wani daɗi ke cikin ka kwashe dukiyar dukiyar kasa ba makarantu masu lafiya ba kyakkyawan tsaro ba ruwan sha ba asibitoci ba menene da menene saboda kai ka kwashi kuɗi ka je kai da 'ya'yanka da matanka ku ji daɗi haka ake jin daɗi waye ya ce ma za ka ji daɗi jin daɗi yana wajen Allah Allah na yi maka azaba ko kafi kowa kuɗi Allah na yi maka azaba ko kafi kowa ilimi Allah na iya yin ko inna Allah ala kulli shay'in qadir ba wai sai kana talauci zai a'a Allah zai iya baka kuɗin amma kuma yana so ma azaba ya azabta ka da kuɗi an fahimta haka ilimi kana da ilimi in Allah na so ma azaba sai ma azaba da ilimi watlu alaihim naba allazi atainahu ayat fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawina walau shi'na la rafa'nahu biha ba haka bane ba Shehu Usman yace bil'amud an ba'ura mana manyan dubanne ke zuwa karatu wajen shi amma da yake bin sunna da yake bin gaskiya ya bi son zuciya ga halin da ya kasance a wajen dukiya kuma yace inna qaruna kana min qaumi musa fa baza alaihi wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usba ulul quwa iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihina قال إنما أوتيته على علم عندي إيا ومني mu 'yan siyasa ne mun kware a cikin siyasa mun iya boko mun san yadda ake juya karya ta zama gaskiya mun san yadda ake daukan gaskiya a gefar mu yi abin da muke so duk mun iya duk inna ma utitu ala ilmin indi sai Allah ya ce masa me أولم يعلم أن الله قد أهلك bai san Allah ya halakar da wa'in shugabannin shi ba bai sani ba waɗanda suke son juna su ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim ina ma da mu ma muka samu ina ma da mu aka zaba ina ma da mu muka samu wannan kungilar ina ma da muka samu wannan duk abin da ke rufe mutane ido kenan فخصفنا به وبداره الارض sai muka kifar da shi labin da waɗanda ke haɗiyan yawo suna cewa ina ma damu ina wa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir laula amanna allahu alaina la khasafa bina ويك أنه لا يفلح الظالمون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين duk halin da kake ciki Allah ya imamun adilun limami adil sai ka ɗauki imamun adilun wannan hadisi kadai in ka ɗauka za ka yi littafi da shi za ka yi shafuffuka da shi za ka fasara hausa za ka fasara turanci ka yi tunane ka yi tunane ka je ka dawo har abubuwan da ka sani rayuwarka na experience na kwarewa za ka ga abin da za ka yi cikin wannan imamun adilun na ɗaya kenan wa shabun na sha'afi ibadatin lahi da matashi da ya tashi ya rayu a cikin bautan Allah me yasa aka ce shabun saboda shi ne ke da jini a jika shi ne ke da jini a jika shi ne ke da karsashi shi ke iya yi shi ne sha'awa za ta fi karfin shi yi ne duniya za ta tsone masa idanu amma na sha'afi ibadatin lahi rayuwarsa duk cikin ibada ne ana a yi sallah a je a yi azumi a je makaranta addinin Allah shi ke gaban shi ba wannan rayuwa da ba ta da karko ba ta da ba wanda ya san inda za a je ba shabun na sha'a fi ibadatin lahi wa rajulun da mutumin da kalbuhu muta'alliqun bil masjidi wa fi riwayatin kalbuhu mu'allaqun bil masjidi naka ce kalbuhu mu'allaq kamar yadda kasan za a rataye fitila haka yake ma'ana da'iman kamar shi cikin masallaci yake rataye ma da ya fita so yake ya dawo qalbu muta'alliqun bil masjidi zuciyarsa na rataye ne da masallaci da ya ji ai kiran sallah ko me yake ya bari za shi masallaci ina za ka masallaci ina ka fito masallaci ko ina za ka aiki ina ka fito siyasa ko idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi ya fita sai ya dawo wa rajulani tahabba fillahi da mutanen da suka yi soyayya tsakani da Allah a cikin neman yardar Allah saboda addinin Allah ijtama'a ala zalika wa tafarraqa alai sun hadu akan haka kuma suka rabu suna nan tare har mutuwa ta zo wannan ya tafi wannan ya tafi suna kan soyayya sun Allah da manzansa wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya tuna Allah ya tuna Allah ya zikiri shi kadai ba kowa da zai riya sai idanunsa duk suna zubar da hawaye yana kwalla yana kwalla yana zubar da hawaye saboda tsoron Allah ko saboda tsoron Allah ko saboda shaukin ya je ya sadu da Allah duk yana sa a zubar da kwalla wa rajulun da mutumin da da'atu zatu hasabin wa jamalin da'atu zatu hasabin wa jamalin وفي رواية ذات منصب وجمال ما هو الفرق بين الحسب والمنصب هناك فرق بين الحسب وبين المنصب أليس كذلك وترواية دعته امرأة ذات حسب وجمال وترواية دعته امرأة ذات منصب وجمال ليه بمجلس كان حسب ده منصب ذات منصب من مكان minista ce ita kwamishina ce ita darakta ce ita dariyar kaza kaza kaza kaza shine mansibin ke nawa makar wa jamalin da kyau za tu hasabin mai dangantaka yar gidan suwa ne ce yar gidan suwa ne ce yar gidan suwa ne ce rayuwar bahaushe baki ɗaya da hausa da fulani in aka rayu gidaje uku ne ake rayuwa su ne darajar kasa gidan ilimi gidan mulki gidan kasuwanci inda ake inda daraja take kenan ai gidan malamai ne shi yasa ƴaƴan gidan ba sa saura yanzu yanzu a aure su ai gidan sarauta ne ai gidan kasuwanci ne gida ne masu kuɗi to lokaci sai aka zauna lafiya ba ƴar da za ta kai aure ba ya mata aure ba wannan na noma wannan na so wannan rin shi shine minnan hasab kenan ko hasab dangantaka iyayenta masu mulki ne iyayenta ƴan kasuwa ne masu kuɗi ne iyayenta malamai ne gidan malamai ta fito to duk waɗannan abin sun tabbata akan wannan da duk kowa na haɗiyar yawo ne samu irinta da atu ta kira shi zuwa mai ba lallai ba ne ba malamai sun ba shi fassara guda biyu da atu ta kira shi ta ce ka zo mu ɗaura aure mana ya ce inni a ina cikin bin Allah wannan daraja naki duk ki zo aure ki ki shagalantar da ni ga barin bin Allah eh eh mani ba da'atu suka ce ta kira shi zai fasikanci da ita yace inni akhafullah yau waɗannan abin da ka saba ji shi ka saba shi yasa ya fito maka fili abin da ka saba ji ke shi yasa aka ce ka je makaranta duk abin da kake ji ka saba jin duk abin da kake ji ka saba jin to da muka fassara wa zalika abaful imani sai aka ce me akwai wani majalisa fabi kalbihi wai bai taba ji ba sai aka ce a she ka saka shi cikin abin da baka taba ji ba yau ka je shi shi sa aka ce ka je makaranta ai da ce za ta maimaita ma abin da ka ji da to me amfani zuwa maka she ka zauna gida ka ta bacci ka ba shi ba haka bane ba faƙala sai ce inni a khafullaha ni ina tsoron Allah wa rajulun ta saddaka bi sadakatin fa'akfaha hatta la ta'alama shimaluhu ma tunfiqu yamin wai mutumin da ke sadaka a boye baya son a gani to sadaka kuma fi sabilillahi ana son kai shi a boye amma in zakka ce zaka fitar wajiba kamar ga zakata ga zakata don ya san kana bada zakka ba duk kuma ya sake dawowa wannan shi ma yana da kuɗi bai ba ya ga kana fitarwa shi ma ya cire bayar abinda ake so kenan in ba haka maka ce ga zakka ka ba su zakka ba sai su yi ta gunaguni yana da kuɗi amma ba mu taba gani ya bada zakka ba an fahimta don da'iman ba ran da aka taba zama lafiya tsakanin masu kuɗi da talaka duk abin da kai matalaka in dai ba shi ya mallaki wannan abin ba Allah hadda wallahi ka ce ba eh قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي iza a habballahu abda abinda ya sa wannan abin bai kwanta maka ba baka taba ji shi ba amma in ka fassara shi ka bayyana shi ka warware shi zaka gani duk macin da ke da wannan darajar in ka aure ta yaya za ku kare za a samu hamsa salawati da kai kullum cikin masallaci dole sai ka je sai ka je wajen menene hose sai ka je wurin menene inda ake zuba kaya ka je ka duba kayan ta sun dawo daga ingila ko dubai sai ka je kaza kaza kaza kaza kaza kaza ai zancen kai hamsu salatu cikin masa zance a je makaranta da kai ma wannan magana ba ta taso ba ba haka bane ba eh a kaset kaset ma zai bata mishi lokaci ga fotoci gaban shi hajiya ta ce hajiya na magana yana daman jin kasai iza a habballahu al'abda in Allah ya so bawa kala li jibril sai Allah ya fada ma jibrilu ya ce kad ahbabtu fulanan fa ahibbahu ya jibrilu tabbas ina son wani kai ma ka so shi an fahimta fa yuhibbuhu jibrilu sai jibrilu ya some shi sun mai yunadi fi ahalin sama'i sa'annan jibrilu ya yi kuwa a sama ya ce mai inna Allah kad a haɓa fulanan fa'ahibbu tabbas Allah yana son wani kuma ku so shi fayuhibbuhu ahalin sama'i sun mai yi za'u lahul ƙabul fil ard sai mutanen sama halittar da ke sama duk su so shi su ƙaunace shi to shi ne sai Allah ya sa mishi farin jini a kasa a doron kasa وإذا أبغض الله العبد قال مالك شيء إمام مالك يجي لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك يجي أتكم فشيما حكا يفتا sai Allah ya kira Jibrilu Allah yana fushi da wane ka yi fushi da shi Jibrilu ya fushi da shi ya yi kuwa a sama ku fi fushi da wane shi kenan sai a saukar mishi bakin jini Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق يتي ناشي دمشق دمشق ناشي مسلاة دمشق فإذا فتن شاب براق الثنايا ناشي مسلاة دمشق دمشق sai ga wani matashi mai kyau kyakkyawa mai kyau ma mai wushiriya mai kaza da kaza da kaza wa'izan nasu ma'ahu sai ga mutane na tare da shi idza ikhtalafu fi shay'in asnadu ilayhi in suka yi sabani a cikin abu wani abin sai su nemi shi zai musu hukunci sun yadda da ilimin sa kenan wa sadaru an qawlihi abin da ya faɗa shi za su ɗauka su yi aiki da shi fasa'altu anhu sai da ce wane ne wannan kuma matashi kyakkyawa mai kaza kaza wanda yake jama'a sun yadda da ilimin shi faqila hadha mu'az ibn jabal sai aka ce mana wannan mu'az dan jabal falamma kana al-ghadu hajjartu kashi gari sai naje hajjir tahjir garjin rana kenan sai naje wajen ba yana nufin da asuba ba فوجدته قد سبقني بالتهجير ina zuwa sai naga ya riga ni wa wajadtuhu yusalli shi na same shi gashi yana sallah qala fantazartuhu hatta hatta qada salatahu sai na jiraye shi har sai da idan da sallar sa thumma ji'tuhu min qibali wajhihi wa sallamtu alayhi sai na zo daga gaban shi sai na masa sallama thumma qultu sai na ce wallahi inni la uhibbuka fillah والله إني لأحبك في الله كم توكيدا في هذا والله إني لأحبك في الله فقال آه الله دم الله هكذا فقلت والله سنتي والله وقال والله يتي دم الله يتي فقلت والله وقال سقوك فقلت الله قال فأخذ بحبوة ردائي وجذبني إليه sai kama ni ya jawo ni zuwa wajen shi wa qala abshir yace albishirinka fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu saboda ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala yace Allah madaukakin sarki yace wajabat mahabbati للمتحابين فيا Allah ya ce wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya duk waɗanda ke soyayya tsakanin su saboda ni to ni ma ina son su wal mutajalisina fiyya da waɗanda ke zama tare saboda suna saboda san Allah da saboda san Allah wal mutazawirina fiyya da waɗanda suke ziyara saboda Allah walmutabazilina fiya da masu kyaututtuka taimako taimakekeniya saboda Allah to Allah yana so shi قال وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن الصمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة القصد تو wannan hadisai muna ta fassara su kullum muna tafiya ko? ya ce alkasdu ai attawassutu fil umur bai na tarafai ifrat wa tafri attawassutu fil umur karka zafafa karka yi sakaci attu'adatu ai arrifku wa ta'anni الرفق والتأني شيني التؤدى وحسن الصمت أي الهيئة والمنظر حسن الصمت mutum ya ta shiga mai kyau yana gyara jikin shi yana sa riga mai kyau shine husnul samt juz'un sai qala al-baji sai baji yace yuridu anna hazihi min akhlaqil anbiya yace waɗannan tabi'u ne na annabawa وصفاتهم التي طبعها عليه عليها وأمروا التي طبعوا عليها وأمروا بها هكا هكا تيسي وجبلوا على الالتزامها الله يسكى مسسن لزمتا وانا أبو بوا وقال سيتي wa nataqidu hadha al-tajzi'a muna mun mun yadda da cewa juz'un min kaza min nubuwa mun yadda ولكن ولا ندري وجهها لأن ذلك من أمول من علوم النبوة ولا يعرف ذلك إلا ولا يعرف ذلك بالرأي mun yadda da wannan abin amma ba mu san yaya abin yake ba saboda abu ne da ya danganci ilimi na annabta to wannan kuma ba za a iya sani ba da ra'ayi ba a huta ba kitabun ruqya bismillahir rahmanir rahim littafin mafarki babu ma ja a fi ruqya babin da yazo na bayanin yin mafarki قال حدثني ما عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي الرؤيا الحسنة مفركي مي كو مي دادي من الرجل الصالح لقى متمن كيركي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة كما يد مكفأ هذا أم فهمت الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح saboda mafarki ana fassara ana fassara mafarki ne dangane da wanda ya mafarki menene halin shi wani zai ce akramakallah na yi mafarki ina kiran sallah ce ayya za ka yi sata a yanke hannunka me yasa ifa azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasari ya duba shi ya halin shi wani kuma ya ce na yi mafarki na kiran sallah ya ce za ka je hajji wa azin finnasi bil hajji ya hatuka rijalan aka ce ya mutane biyu suka zo da mafarki ɗaya kama ce wancan mugun bawa ne wannan ko bawa mutumin kirki kowa shi a fassara mishi da abin da ya dace an fahimta قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن ابن عبد الله بن أبي طلحة عن زفراء ابن صعصع ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيش منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا انصرف من من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا duk sa'an da manzo Allah ya sallame sallah asuba sai juye ce waye mafarki jiya wa yaqulu laysa yabqa ba'di min an-nubuwati illa ar-ru'ya as-salihah yace babu abinda ya sau zai saura bayana cikin annabi shede mafarki mai kyau shine kamar yadda muka rubuta قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش منظور الله صلى الله عليه وسلم lan yabqa ba'di min an-nubuwati illa al-mubashshirat sai dai mubashshirat mun bishara da ake yi wa qalu wa mal mubashshirat ya rasulullah suka ce menene mubashshirat ya rasulullah qala ar-ru'ya as-saliha yaraha ar-rajulu as-salihu aw tura lahu yace kyakkyawan mafarki da mutumin kirki zai gani ko ko a gani masa juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa قال وحدثني عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال سمعت ابا قتاده ابا قتاده ابن ربعين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحه من الله kyakkyawan mafarki mafarki mai daɗi daga Allah ne wal hulmu min ash-shaytani kwama tala mafarki kuma daga shaytan ne shike zuwa ya rikita maka lissafi fa idza ra'a ahadukum ash-shay'a yakrahuhu duk sa'an da mutum ya yi mafarki da baya so mummunar mafarki falyan fus an ya sarihi salasa marratin idan sai kaza kana farkawa ga ga mummunar mafarki ka tashi sai ka isti'aza ka tofa ta ɓaryar hagu wale ta'awwaz billahi min sharriha ka nemi tsari daga Allah daga sharrin wannan mafarki fa innaha lan tadurruhu insha Allah duk wanda ya wannan wannan mummunar mafarkin ba zai cutar da shi ba in Allah ya so قال أبو سلمة أبو سلمة يتي إن كنت لأرى الرؤيا من أثقل علي هي أثقل علي من الجبل yace wallahi da ina ganin mafarki da ta mafarki yafi min nauyi da dutse da babban dutse wannan ma sami'tu hadha alhadith wa ma kuntu ubaliha yace da naji wannan hadisi manzo Allah ce ga yadda za a yi duk mafarkin da ya zo ma ni ba zan damu da shi ba sai ne addu'an da manzo Allah ya fada kuma sai na tafi lafiya ba abin da zai faru قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية يجي هنا فدا فسر وانا آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له باب ما جاء في النرد ba lallai sai an kai karshe ba haiku ko an kai karshe gobe kuma ya fara azai la ma na fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم